Baba Tuta, sarkin labari.
Ke duniya ina za ki da mu, ana zargin wani uba ya zuba wa ‘yarsa guba a bulumbot.
Ba ya son ta don yana ta nuna mata ƙiyayya dama tun da aka haife ta. Saboda yana ta nuna min in tafi baya ƙaunata baya sona, ni kuma na ya bani da yunwa.
Wannan uba dai ya yi karo da mai shari'a halhalatul kuza'i zakariya. Za kuma mu ji irin matakin da halhalatul kuza'in ya ɗauka akan wannan mutumi. Daga unguwar Yamadawa kuwa wani yaro ɗan mawadata aka yi zargin wasu almajiran gidan sun rataye shi, subhanallahi.
sai ne mai ya je ƙasa ina jin almajirai suna ta shigowa ba sa ƙwanƙwasa ƙofa ya je ya kulle gidan nan shi kenan rabuwa ta da shi sai ga wasu aka kawo mini Za dai mu ji ko meye zafi hakan ta kasance. Su kuwa wasu direbobin manyan motocin ɗaukar kaya, tutsu suka jibga yau a ƙofar Nasarawa.
idan ba za a sauke kayan kwance nan ba a sauke kwance nan ba fitar da badal bodin masu taimaka mutane daga garin kwaki su ma ya kare ta kansu suke yi To ko me ya fusa ta ‘yan kwantenar? Wani saurayi mai zallin mazallakon zumuɗin son aure ya buga katin ɗaurin aurensa nan da shekaru biyu masu zuwa.
An sa ran daura auren ne shekara biyu nan gaba, ashirin ga watan uku dubu biyu da ashirin da ɗaya.
To sai dai fa ya ce yana da dalili. Muna ɗauke da fannin nan namu na ku biyo mu. Mai sauraro baƙon da babu sallama dai aka ce ta baya hauro, to mu dai tun da da gaskiyarmu muke tafe ta ƙofar gidan za mu shigo ido na ganin ido, mu kuma ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda, wanda za mu gabatar da shi tare da ku baki ɗaya. Kuma kamar kowace rana ta Litinin, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke tare da ku, wanda za mu fara kamo tsawon shirin da karatun labarai ta bakin Tijjani Adamu.
Wata lauya a nan Kano barista Aisha Ali Tijjani ta kira ga mata da su rinka tallafawa mazajensu wajen tafikar da harkokin gida. Barista Aisha Ali ta kuma ce kamata yi mata su rinka sana'o'in dogaro da kai tare da tallafa harkokin gida da abin da suke samu. A nan kuma shugaban majalisar matasan Arewa rashin jihar Kano Comrade Sadiq Wayya ya yi kira ga matasa da su rika duba mata masu tarbiyya yayin da suka tashi neman aure da yake zantawa da wakilin Muhammad Rabi'u Ja'in Comrade Sadiq Wayya ya kuma yi kira ga iyaye da su ƙara zage damtse wajen tarbiyyar 'ya'yansu. Shi kuwa wani malami a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke nan Kano Comrade Awal Rabi'u babban wando ya yi kira ga iyaye da su rika sanin irin mutanen da za su aura wa 'ya'yansu. Babban wando ya kuma ce wajibi ne iyaye su sani cewa 'ya'ya amana ce da Allah ya ba su kuma zai tambaye su a gobe kiyama.
an gaida Tijjani mai karatun labarai. A Juma'ar da ta gabata dai jigon rahotanninmu shine labarin wani matashi da ya yi alwashin ɗaukar fansa ya kuma je ɗaukan fansar ƙarshe ya ƙare a tsakanin gidan kurkuku da ƙiyama sakamakon yadda wasu a wurin da ya je ɗaukan fansar suka afka masa suka kuma yi mar kata-kata jina-jina aka kuma kai shi gidan kurkuku. Ga wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka aiko akan wannan jigo daga bakin zulfa Musa ya kasai.
Sakonmu na farko cewa yake da na sani dai aka ce keya ce daga Mubarak Idris yan gizo. To matashi sai a kula a kuma rage zafin zuciya. Allah ya kiyaye gaba amin daga Karima Musa Tamburawa. Salam Baba Suda haba matasa mu dinga kai zuciyar mu nesa daga Usaini Abdullahi Rimin Kebe. Kai mai daukar fansa ya jiki kowa ya ki ji ba ya ki gani ba daga Ibrahim Burga Gunduwawa. Haba matashi ya zaka dauki doka a hannunka Allah ya kiyaye gaba daga Umar Yalo Wudil. Salam Baba Suda masu suka da wuka sai a kiyaye kai kuma sai ka ƙara shiri daga manya birniwa salam baba suda Allah ya tsare mu da aikin da na sani sako daga Yusuf Muhammad shi ko Aminu Musa Mediko cewa yi matasa dan Allah mu guji hawa dokin zuciya Allah ya kyauta kuma ya kiyaye gaba amin masu sakonnin fatan alkhairi da waɗanda ma lokaci bai bamu damar karanto sakunan su ba mun gani muna godiya To madalla da waɗannan saƙonnin al'umma kan jigon rahotanninmu na Juma'a, kuma yanzu sai jigon rahotanninmu na wannan rana ta Litinin, inda zai leƙa unguwar Yamadawa, wadda aka fi sani da kuntau da ke ƙaramar hukumar Gwale, domin dai a wannan unguwa ne cikin Juma'ar da ta gabata. Aka yi zargin wasu almajirai sun rataye ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan da suke yin aiki. kuma wani abun mamakin a cikin gidan farfajiyar hawa wani bene da aka sanya mata ƙofa. A ranar da abin zai faru dai, yaron ya fara shaidawa mahaifinsa cewa ya karɓo masa kwamfiyutarsa daga wajen mai gyara ya kuma ce masa to zai karɓo masa ɗin. Bayan kuma mahaifin ya tafi sai ya haɗu da wani almajirin gidan wanda yake kai yaran a yi musu aski. sai dai amma fa ya ɗau tsawon lokaci bai zo ya kai yaran aski ba saboda wata rashin lafiya da ifuskanta inda mahaifin ya ce to yanzu ya hanzarin zuwa gidan ya ɗauke su ya kai su askin to sai dai kuma fa bayan wannan almajiri ya je gidan sai bai samu kai su askin ba inda ya koma farfajiyar makarantar allansu ya ci gaba da sabgoginsa to a hannu guda kuma shi wannan gida na masu sukuni suna da wani almajirin na daban, ɗan makarantar su shi wancan almajiri mai kai yaran aski, inda shi kuma yake yi musu wanki. Kuma bayan ya je ya kammala wankin nasa ne a wani kango ya shigo cikin gidan farfajiyar hawa wannan bene mai ƙofa zai shanya, sai ya iske wannan yaro a rataye da igiya, jikin wata ƙugiya da aka yi ta musamman domin rataye naman sallah, inda wannan almajiri mai wanki ya ciro shi daga ratayar domin dai ya iske shi yana ta burburwa ya wahala, ya ta samma zuwa kiyama, amma kuma wani abun mamakin sai shi wannan almajiri mai wanki, bayan ya cire shi ɗin sai ya ajiye shi salin alin a wannan guri ya tafiyarsa, ba tare da ya faɗa wa kowa abin da ike faruwa ba, inda kwatsam ita kuma ƙanwar mahaifiyarsa ta shigo wannan haraba. Ta kuma iske shi cikin wannan hali na numfarfashi sama-sama, bayan kuma an tafi da shi zuwa asibiti tun ma kafin aje sai Ubangiji ya karɓi abinsa, Allahu Akbar, Allah ya ji ƙan Najib kamala amu. Azantawar jakadanmu da wannan ƙanwar mahaifiya wadda ta fara zuwa kan marigayin ta yi zargin almajiran biyu da aikata wannan mugun aiki.
mun tafi shi lata ce su bai tashi ban je na gaya mata ba sai ɗauko ruwa guda biyu fiye wata sai na sa masa na jijjiga na jijjiga bai tashi ba na yi mishi haka bai bai motsa ba sai da ɗauke sai na ga wuyan na ga shata har da ciwo sai ta na bil faɗa suka ce ce a'a ana haka ciro igiya shara ta a jikin kofar ventilation na ce to waye ciro ki zai almajiri ne ce shi ya kawo shi na wurin ya ajiye shi sai na ɗauke shi sai na kai mata sama.
ita kuwa mahaifiyar marigayin ta ce da cewa dama sun samu saɓani da wancan almajiri almajiri mai kai aski.
Sai ne mai ya je ƙasa ina jin almajirai suna ta shugowa ba sa ƙwanƙwasa ƙofa ya je ya kulle gidan nan. Shi kenan rabuwa ta da shi sai ga wasu aka kawo mani.
Wa ake zargi da aikata wannan?
Almajirai ne guda biyu.
To dama kuna da matsala da su ne?
Ɗaya guda ɗaya in aka aike shi in yanzu ba zai zo yi maka magana ba sai iwatsar ya tafi. shikenan ya daina zuwa don neman magana shikenan sai kwanansa uku bai zo ba sanar da ɗan zai rasu ranar ya dawo wani masa haƙƙin sashi ma.
to sai dai a yayin da jakada munzali ali ya madawa ya tuntuɓi mahaifin marigayin sai halin ɗimuwa bai sa ya iya magana ba shi kuwa ogan waɗancan almajirai biyu da ke da matsayin daga kai sai malam a makarantar allansu ya ce suna zaune da mai wankin aka wuce da yaron rai a hannun Allah zuwa asibiti kuma kwatsam sai ya ji an ce yaron ya mutu su kuma wakilan sun gam ya ji sirrinci makame a makarantar allan tasu har ma suka yi awon gaba da waɗancan almajirai biyu aka zo aka fice da yaron a wuya haka dai kaman ya mutu kaman bai mutu ba dai haka dai a kwance dai sanin yake cewa a'a wancan fa yaron gidan aiki ne wanda aka ce in kai sa aski me ya faru da shi haka ba mu san dai abin da ya faru ba dai to shi suka tafi asibiti to anan ne dai likita ya tabbatar cewa da yaron mutuwa ya amma shaƙe shi aka yi da igiya to ko me rundunar yan sandan za ta ce akan wannan al'amari ga abin da mai magana da yawunta DSP Abdullahi yake cewa azantawar su da jakada Abba Isa Muhammad.
shi mahaifin yaron yana zargin mutum biyu almajirai ne wanda suke aiki a gidan ɗaya maharaz yusuf ɗan shekara goma sha biyar ɗaya kuma sani isa shi ma ɗan shekara goma sha hudu an ɗauki gawar an kai ta asibitin murtala da ke cikin gari domin a sake bincike yanzu haka waɗannan almajirai suna hannu kuma an fara bincike a kansu kuma insha allahu duk gaskiyar da take ciki za ta fito su ma dai waɗannan almajirai biyu da ake zargi jakadan namu ya zanta da su a shalkwatar rundunar 'yan sandan sai kanwan matar ta zo na ce baban su ya ce in kai sa aski sai ta je take gaya wa matar sai ta mata wata magana ya suka kawo min daga abinda ake gani kamar haushin abin da ita wannan matar ta yi maka shi kai haushin hadda za a yi wani abu wannan abun yanzu gaskiya abun ya mutu bata mu kasance wai ni da nake ma aiki na dauko ma yara daga makaranta in kai masu makaranta kuma wai ni yake zargi da wannan abu ni ban aikata ba an yi hanyar din nashi a ratayewa haka sai na zo na kwankwasa kowa wannan yaro Nabil a na gidan na bude man na zo zan shanya kahe na gashi ma me isa ka fita daga gidan baka sanar da su ga yanayin da ake ciki ba a lokacin na gashi kwance ne shi ma ya kwanta yana baccin saboda a lokacin shi yasa na yadda ciwon bacci yake yi to shi yasa dalilin da na yadda ciwon shi ma eh bacci yake yi daga nan sai na hita to wannan dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dako kuma har yanzu muna la layin abin da ishafi jami'an tsaron, inda a wannan karan za mu leƙa hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi, amma za mu fara da yin wata tambaya ne. Danjin ko kasancewa akwai wata gonar wiwi a nan birnin Kano? To jami'an dai sun kama wannan gona, har ma da wani mutumi wanda shi kuma yake wa hukumar sojan gona. Ga dai jakada Abba Isa Muhammad. da rahoton holin da hukumar ta gudanar yau a shalkwatatta da ke kan titin zuwa filin jirgin sama.
cikin mutanen da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano ta yi holinsu a yau sun haɗar da tarin waɗanda ake zargi da sha da fatocin miyagun kwayoyi da suka tasowa fiye da ɗari biyu sai kuma wasu mutane da hukumar take zargi su ne mata sojan gona har ma mun zanta da wasu daga cikin waɗanda ake zargin.
Mu biyu ne da ni da wani aboki na.
An ce kamar kuna razana shi ne da cewar kuma aikatan NDLA.
A'a.
Nawa kuka nemi yawa.
Da ya bada wannan dubu biyar ɗin shi kenan muna ko karɓa ma yau.
To da aka rabe aka rabe sai ai shi dan DLA ne wani sattu ni ban yarda ba sai jawo man aika din sai kana ban yi karatu ba ya jawo man yana karanta ne nuna ma aika din me ka gani police sai dai kwamandan hukumar a nan Kano Dr. Ibrahim Abdul ya bayyana cewar baya ga tarin masu ta'ammali da miyagun kwayoyin sun kuma kame tarin tabar wiwi da kuma kwayoyi daban-daban har ma suka gano wata tafkekiyar gona da suka ce ana noma tabar wiwin a yankin Wailari da ke karamar hukumar Kumbutso a nan birnin Kano wannan sumaman ya haifar da kama mutane wajen ɗari biyu da tamanin waɗanda duk suna nan a tsare yanzu ranar talatin da ɗaya ga watan maris an yi wani babban abu a kano na kama gonan wiwi mai girma wannan gonan wiwi mai girma an same ta a wani kauye da ake kira wailari kusa da na'ibawa flyover na zaria road din na kumbotso local government so mun ciccire wiwi din wasu cikin wiwi ma za ku gan su nan idan mun fita mun samu kuma da suke amfani da sunan ndla idan su je su karɓi kuɗi gun mutane a wani labarin kuma rundunar 'yan sandan jihar kano ce ta cika hannunta da wani matashi mai suna ashiru awwal mazaunin karamar hukumar gwarzo inda ake zargin ya aiki wani yaro ya karbo masa wayar abokinsa a gurin mai caji daga bisani kuma ya yi tunanin kada asirinsa ya tonu ya kira yaron ya aike shi inda kuma ake zargin ya bi shi a baya tare da makure shi har ta kai ga ana zargin sanadiyar makure shin ya rasa ransa kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano dsp abdullahi haruna ya mana karin haske a zantawar mu da shi to in ka je karɓar waya shago in ba su san ka ba ko kuma wani ne ya aiko ka za su ɗauki hotonka da hoton wayar su haɗa to shi kuma gudun kar wannan yaron ya tona masa asiri shine ya ba wa yaron naira goma ya aike shi dan wani wuri da nisa shine ya bi sansa a can ya shaƙe shi har lahira to a lokacin da ya aike shi a gaban waɗansu ne akwai shaidu yanzu haka wanda ya aikata wannan aika aika yana hannun yan sanda an fara bincike a kansa kuma ya tabbatar da yan sanda cewa eh gaskiya ne abin ya faru ka san kisan kai ba karamin laifi bane to da fatan Allah ya kyauta kuma kiyaye faruwa hakan a nan gaba amin abba isa muhammad baba suda to ya allah ubangiji ya kyauta amin kuma daga layin jami'an tsaron bari mu leƙa kotu kotun shari'ar musulunci ta cikin birni mai lamba biyu wadda ke zamanta a ƙofar kudu ƙarƙashin mai shari'a halhalatul kuza'i zakariya mai tagwayen suna inda aka yi zargin wani uba ya zuba wa 'yarsa guba a bulumboti wa iyazu billahi jakada abdulkadir yusuf gwarzo ya halarci wannan kotu har ma ya ido hudu kiri da muzu da wannan mutumi a cikin gadirin gashi kuma da ƙarashen labarin An dai yi zargin cewa wannan mutumi dama ya yi auren jari ne da mahaifiyar yarinyar inda ya ce ya aure ta ne saboda kuɗinta, a don haka tun da ya lura da cewa kuɗin sun ƙare sai ya fara yi mata kora da hali da ita da ‘yar da suka haifa guda ɗaya tilo, inda a wannan karan matar mai suna Naja'atu Rabi Mandawari ta ce ya zuba mata guba a bulumboti.
Ba ya son ta don yana ta nuna mata ƙiyayya dama tun da aka haife ta, saboda yana ta nuna min in tafi baya ƙaunata baya sona, ni kuma na ya bani da da yunwa yan uwana ni da ina son sa ya ba nuna soyayya amma shi dan dukiya shi isa ya aure ni da ya gaba da ita shine yake koge da nake wulakanta ni yace baya kauna ta ba ban tafi gida ba yace zai sake ni duk ban ba da amana ya sake ni ba ina zaune karshe sai zuwa mata guba ta sha sai da muka kwanta a gadon asibiti muka fito abin da nake so a kwata mata yancin yanzu da sauki ta samu lafiya gashi tana samun ma ta sha nono ta sha ruwa amma da komai ta hanta ake bata a asibiti A ɓangaren mahaifin wannan yarinya mai suna Munir Ado ya musanta zargin da matar tasa take yi masa inda ya ce lokacin da wannan abu ya faru baya ma gida sai kiransa ta waya aka yi aka gaya masa faruwar al'amarin.
ni lokacin ma da aka yi abin bana nan na fita sai na dawo sai take ce min yarinyar tana amai ta baki da hanci sai take ce min za ta siyo rab ta sa mata ne take ce ke baki da hankali idan jinnar za ki sa wa rab sai ta tuɗa ta nemo min saleta sai na to shine ma dan dama to sai na batta sai na fita to da mun rabu da ita za ta je da wani yawan arba'in to sai ran alamus ana cikin unguwarmu kawai sai aka kirawo ni sai aka ce min in zo na ce me yake faruwa mun tsallaka police station din Mando na cikin lafiya ina shiga sai aka ce min wai yarinya an ba ta fauza to kai wa kake tunanin ya zuba mata wannan abu ni da bana nan na fita kuma tun farko wani auren mun fara zama take cewa ta gidan mijin take so ta koma nake ce mata ki yi hakuri Da yake mahaifin yarinyar ya musanta zargin mai shari'a halhalatul khuza'i zakariya mai tagwayen suna ya aike da shi gidan yari ya kuma sanya sha biyar ga watan nan domin ci gaban shari'ar abdulkadir yusuf gwarzo ba basuda To daga kotun ƙofar kudin bari kuma mi walanke nuwa mu koma ja'en inda wani saurayi mai zallin mazallaƙo da zumuɗin son aure ya buga katin ɗaurin aurensa tun ma a daidai wannan lokaci da irage shekaru biyu a kai ga yin wannan biki. Sai dai fa ya ce, kar a gabaikensa ina da dalilansa. ga dai jakada Ahmad Rabi'u Ja'en da cikakken wannan labari.
Matashin mai suna Muhammad Hashim ya bayyana cewar bayan sun zauna tsakaninsu da wannan sahiba ta sani suka cimma yarjejeniyar sanya wa kansu ranar bikin tare da buga katin bikin nasu har ma azantawar mu da shi ya ce shi fa yana da dalili.
Sun sa ran daura auren ne shekara biyu nan gaba ashirin ga watan uku dubu biyu da ashirin da ɗaya saboda yan matan yanzu ba su da tabbas an ma ka kama ma yan matan yanzu waccan akalla dai in takaice maka na yan mata sun kai biyar waccan ka ce maka za ta da na ne kama wannan ka gane ko ta tabbatar cewa eh da gaske ne da gaske muka idan ce mace to kin ga in kin yadda ko mu sa rana ta eh ita ce ta yadda ba kai ne ta kuka sa rana kenan eh dai ne ta muka sa rana ba iyayenka da iyayenka ba ai idan muka bana ai su ai su yanzu in matan in ka buka ce wata iyaye zaka bi da ka bata gurin iyaye kawai ta soyayya ka tabari to amma baka tunanin cewa kai da ita ba za ku iya daura wa kanku aure ba dole sai da iyayenta da iyaye eh to ai ko addini dai mun sani aure baya haduwa sai da wali haka ne invitation din mun buga amma a yanzu haka ya kare to amma baka tunanin ko za a iya dagawa ko wani abu ko ai batun daga babu batun daga babu dan Allah ni ban batun matsalar ma kai na magana ta ai gaba ɗaya muka buga ita can akalla yanzu ita ma na bata dan wani adadi tana raba a bangaren abokan wannan ango kuwa cewa suka yi abin bai basu mamaki ba domin kuwa ya jima a ƙasa dan haka ne ma buga katin nasa ya burge su suka kuma taya shi murna saboda zuwa shekara biyun nan kafin nan duk wani abu da yake ganin zai mai wahala gurin hada kayan lefe da gurin muhallin da za a zauna da wani sidin dumu da za a yi na biki kafin wannan lokacin ya yi kokarin ya gama hadawa yanzu ba abin da zan iya cewa akan wannan abu sai dai in ce Allah sanya alheri Allah sa ayi lafiya Allah sa mu to sai dai duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin wannan amaryar shekaru biyu masu zuwa abin ya ci tura amma mun yi katarin samun kanin mahaifinta mai suna Umar Usman wanda ya ce ai tuni har ma maganar ta je ga kunnan mahaifin yarinyar ya kuma yi martani akan buga katin su sun shirya abun su sai kuma suka sanar da ni cewar ga abin da suka shirya yanda ni na dauki maganar na je na fara yin magana magana da shi wanmu ma'ana kenan mahaifin yarinyar to daga baya da muka yi magana da shi sai yake cewa in bari za su zauna su yi shawara daga baya duk abin da yake ciki zai sanar da ni yanzu akan haka ake to masu iya magana daina cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya ahmad rabiu ja'in baba suda to ja'in sai mu ce ya Allah Ubangiji kada isa wannan rana ta ashirin ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta kunyata wannan ango amu, kuma mu ma za mu je teburinmu na talla.
Ina mata masu son cancada ado don burge mai gida. Ina mata masu son kicire ne a gidan biki. Ina mata masu son zama taurari wajen caba ado tsakanin mata masu ji da kansu. Yanzu nesa ta zo kusa a rukunin kantinan sai da atamfofi, da leshi, da materials masu kyau da daraja na gani na faɗa wato El Samad. Eh, shakka babu. Rukunin kantinan sai da atamfofi, leshi, da material na El Samad na shaƙi da galla gallan combination na Paperlex, Nigerian wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Ghana, Plain and Pattern, Holland, Velisco, Novo, Fashion, Batik, Brilliant, Attitude, Silver Jubilee, Super Lakers, Swiss Life, Swiss Atamfa, Swiss Boil, Mix and Match da sauran leshi da atamfofi na zamani. Wai wai wai. Domin gani da ido, saye ko ƙarin bayani, kantin sai da atamfofi leshi da material na El Samad na nan a lamba 8 Unity Road da lamba 83 Layin Jallaba duk a kasuwar kantin kwari ko lambar waya 08033174735 ko 08092032626 ko 0803334 uku uku ɗaya biyu ɗaya bakwai a kantunan El Samad mun shirya bin ƙaramar riba da neman albarka El Samad.
To madalla, a nan kuma wasu direbobin manyan motocin ɗaukar kaya ne kwantena-kwantena suka jibga tutsu yau a ƙofar nasarawa da sanyin safiya, saboda yadda suka ce an ɗoro musu kaya zuwa Kano, amma sun kwashe watanni suna dogon layi, an kuma ƙi a sauke musu wannan kaya, ƙarshe suka cinye guzurinsu a garin kwaki, don haka ne a yau suka yi wani tutsu mai harbi, suka kuma ce wajibi a sauke musu wannan. wannan kaya ko sa samu su koma su sake ɗaukan wani domin dai su sama wa iyalansu na koko.
Yan kasuwa suna kiran ka ka kawo musu kaya. Ka zo sun aje ka tsawon wata ɗaya ba ka abu da abin da zaka ci kai balle ka tura ma iyalanka su ci. A kullun sai dai a zo a lasa ma zuma a baki. Gobe za ka fita mu rasa ya zami da kanmu. Yanzu akalla motar da ke cikin garin Kano kwantina akalla ba a kasara ba ta kai kusan dubu ɗaya da wani abu.
Abin da kake so a yi ma.
Ni abin da nake so kawai idan ba za a soke kayan kwantinan ba a soke kwantinan mu fitar da badal bodin. Masu taimaka mutane da garin kwaki su ma ya kare ta kansu suke yi duk wanda ya zo nan shi ya sha wahala ya yi yaushi masu wata biyu masu wata uku sai sa muke wannan zanga-zanga ta rana ya kamata a zo a duba musu to jakadan labarin tutsin dai Aliyu Wali watakila shi ma tutsin aka yi masa domin dai shi ma bai samu sukunin jin martanin waɗanda direbobin manyan motar suka yi wa tutsin ba ya Allah sai dai ko a nan gaba ran da ba a yi masa tutsin ba don haka yanzu za mu je ga jakada ma'azu Musa Ibrahim gwarzon tab'ijan wanda a yau ɗin ma zai shigo da fannin namu na Sanya sunayen wasu daga cikin manyan ƙasa a cikin wasu daga cikin mahimman wurare kamar gine-gine, tituna da ma kasuwanni abu ne wanda yake da matuƙar mahimmanci musamman ga matasa wanda su ne manyan gobe sai dai duk da wannan ƙoƙari da ake yi domin nuni ga matasan wajen sanar da su irin hoɓɓasan da wasu daga cikin shugabanni suka yi a baya wanda hakan ne yasa aka sanya sunayen nasu a wurare daban-daban domin tunawa da irin namijin ƙoƙarin da suka yi wa al'umma misalin haka shine ɗaya daga cikin babbar jami'ar gwamnatin tarayya da ke nan Kano aka sanya mata suna jami'ar Bayero ta Kano domin tunawa da irin ƙoƙarin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero ya yi a baya hakan ne ta sa muka kalli ɗaya daga cikin manyan kasuwa kasuwannin da suke nan cikin birnin Kano, wato kasuwar Sabon Gari, duba da ita ma tana da irin wannan suna da aka sanya mata, domin tunawa da wanda aka sanya mata sunan domin sa. Dalilin kenan da yasa muka so jin ko al'ummar da aka yi wa wannan nunin sun san sunan kasuwar Sabon Gari na yanka.
Kasuwar Sabon Gari tana da wani suna da ake kiranta yanzu.
Kai, wallahi ban sani ba.
ni dai wallahi ban san ta ba amma dai na san ta da sabon gari ko faransu road ko ibarot kasuwar sabon gari tana da wani suna ne ai sabon garin sai dai a cikin kasuwa irin su ibarot su faransu road sabon gari wallahi Allah ban sani kasuwar sabon gari to wallahi ni dai ban da wata ne akan wani suna sama da wani da ya sani sabon garin kawai da shi ne sani kasuwar abubakar rimi market yau ai ba zai wuce a ce faransu road market ba
To ko shin kasuwar Sabon Gari tana da sunan da ake kiranta da shi na yanka? Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin kasuwan ta wayan tafi da gidanka.
Salamu alaikum, sunana Alhaji Ali Bagadaza. Ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwar Sabon Gari. Ta wannan kasuwa Muhammadu Abubakar Rimi an sa ta ne lokacin NRC da FDC lokacin da Kabiru ga yake gamna. Shugaban Nasarawa Bala Gwagwarwa shi ne wanda yake ciyaman ɗinta a wannan lokaci. Saboda haka shi ya sa mata wannan Muhammadu Abubakar Rimi Market.
To da fatan matasan mu na yanzu za su rinka bibiyan irin waɗannan ababe sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda To ma'azi yau dai fannin namu na tabbijan shine cikamakin shirin na wannan rana a madadin Abdulkadir Yusuf Gwarzo, Bahari Isa Harma da Ahmad Rabi'u Ja'el waɗanda su ne suka yi kiciniyar sada da ku. sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu da taimakon ma'azi Musa Ibrahim. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Tsoron Ɗinki nake cewa tammad bihamdillahi wassalamu alaikum.